kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yakuha hijratuhu ila ma hajara ilayhi duk wanda ya dawo daga Makka ya koma Madina ya bi manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi shi dan Allah da annabi ya koma Makka dan Allah da annabi to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijirarsa tana ga Allah tana ga manzan Allah.
Sallallahu Alaihi wasallam.
Wanda kuma hijirarsa ya zama yayi ne don duniya ko don wata mace da yake so ya aura wanda sababin wannan hadisi wani ne daga cikin wanda suka yi hijira akwai wata mata da suka kulla maganan aure kuma sai ya zama tara madina shikenan sai zama mai neman zuwa fada sarki ya kira shi an gane eh tun da ya zama daman tana san to sai mai kawai shi kenan sai ya koma to sai ga wannan hadisi manzo Allah ya faɗi wannan hadisi cewa wanda ya hijira saboda Allah da annabi to hijirarsa tana ga Allah da annabi eh kun ga har anan manzo Allah bai raba tsakaninsa da Allah ba wanda ya hijira saboda Allah da manzansa ko ba haka bane masu addini a addini na Allah ne addini na Allah ne addini na Allah ne addini na Allah ne amma ya ɗibi wasu abubuwa daga cikin addinin kuma ya ba wa ya ba wa manzan Allah. Haka ne, za ka yi ta ganin a ko ayar da muka wuce a cikin wannan sura a wadda take magana ya lazina amanu a ɗiƙun laha wa a ɗiƙun rasula. Ko ba ka bane, wa ɗiƙun laha wa a ɗiƙun rasula. Za ka yi ta ganin har ma wani wuri Allah na cewa man yi ɗiƙin rasula a kada ɗan Allah wanda ya ji manzan Allah to ya bi Allah. Wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah, a wani wuri in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. To haka dai a mu Allah ne mahalicci shi ya halicce mu shi muke bautawa amma mu wasitar mu sayyiduna rasulullah. Lalla shine a tsanin mu tsakanin mu da Allah. Kun san ba sa son ita ma wannan magana ba sa so. A ce tsani, annabi tsani, na ga wani tuni ya aika mana da kaulasa eh ya ce wanda duk ya ce annabi ne tsani ai Allah ya ce a wai za su alaka ibadi an nifa in ni kare ujibu da aka da iza da an saboda haka ba yadda za a yi a ce annabi yana da wani Allah yana da wani rabo daga cikin alaƙar bayi da Allah a'a ikon Allah shi za a zo wannan lokaci ina sabai suke su ga abun mamaki wasu mutane yau suna ƙoƙarin raba annabi da kuma da musulmai suna ƙoƙarin raba manzan Allah da musulunci ikon Allah wannan mutane Allah ya kiyaye a suna da wasu hadafofi suna da wasu hadafi in mun kalli al'amuransu a abin da sa muke irin yawaita maganar nan lokaci ne jama'ar musulmi wasu za su ga kamar ayi muna ta yawan magana a kai ko ana ta yawan magana lokaci ne kowa yana ƙoƙari ne ne ya tabbatar da ya fayyace wa mutanensa hakikanin abin da yake ciki. Haka ne, wuyan ɗariƙa wajibi ne mutanenmu na ɗariƙa mu tsaya mu fayyace musu komai duk abin da ba sani ba musu bayani. Kuma bayan nan mu musu bayanin waɗannan mutanen da yadda suke. Kamar yadda su ma kullum ƙoƙarin su ne suna ƙoƙarin bayani akan mu suna ƙoƙarin kawo sharrace-sharrace da ƙaryace-ƙaryace a kanmu, to wajibi ne mu tsaya tsayin daka, mu ga war muna warware waɗannan shubuhatun da suke kawowa. Suna da ajanda suke da shi, ajanda farko kowa ya sani lokacin da waɗannan abubuwa suka fara tasowa, an raba ‘ya'ya ne da iyayensu. Ga dattawa muna tare da su a nan, sun san lokacin da aka yi wasu abubuwa a wannan ƙasa tamu lokacin da wannan ƙungiya ta fito. eh lokacin da kungiyar izara ta fito an yi abu da yawa tsakanin wannan lokacin tsakanin iyaye ne da ƴaƴaye za a ce ba za ka tsuguna ka gaida ba ba za ka gaida babanka ba sannan a an an sa ƴaƴa sun rena iyayensu ai daga lokacin da aka ce a ɗa zai zai gaida babansa a tsaye to daga nan an samu matsala komai ya biyo baya ma wannan sharrin wannan gaisuwar ce duk abin da ya biyo baya mara daɗi to daga sharrin wannan gaisuwar ne a irin wayannan garurukan namu an samu wanda suka sai ƙwaryen nono suka kai wa iyayensu mata suka ce don nonon da na kika shayar da ni ne to ga nonon ki na biya an yi wannan wani madara ce gwangwanin madara wani gwangwanin madara ya saya da yawa sai aika mata ya ce to ga ladan shayar da ni da kika yi wannan da tani suke gaya mana an yi wannan a wannan kasar tamu ko daga sani ne kewa a saboda haka a an yi abubuwa marasa daɗi kuma da sunan ne ake wannan abu wai da sunan addini ba ba wanda yake abun ba wai ya je ya samo wani babari ke je dawo ya ɗauko wasu ɗabi'u na mutanen banza ya zo ya kawo a matsayin wai ana ganin ya je kamar ko ya yi tafiya ko ya je cikin yamurai ko wasu mutane da wanda al'adarmu ba iri ɗaya ba ne je ka a'a wai wa'azi ya ji sai ga ya kamata ya je wa babansa wannan ko ya ga ya kamata ya je wa uwarsa wannan a lokacin an samu matsala da yawa ƴaƴaye sun bar gidajen iyayensu kuma an yi la'ana an yi an yi tsene ne ya tsakani sosai an yi wannan dole abin da muke faɗa ba gaskiya ne kowa ya fa an yi daga ƙarshe wannan ita ce ajandar farko a raba mutane da iyayensu a raba ƴaƴaye da iyayensu da an raba ƴaƴa da iyaye to ina ƙofar albarka za ta samu shiga ba inda albarka za ta shiga jama'ar musulmi saboda haka a lokacin iyaye da yawa sun zubar da hawaye game da ayyukan da 'ya'yan suke aikata musu a matsayin addini wannan shine ajanda ta farko ajanda ta biyu shine sai aka raba matasa da malaman addini malaman zaure sai aka ce ai malaman zaure bokaye ne ku daina su irin wayannan surutan yaran nan a sai zan malaman zaure sai aka raba su da sai aka raba wato samari da malaman zaure wanda za su je su buɗe littafi su karatu a gabansu kowa ya san da ilimin zaure aiko ilmul dinizi wanda zai zama shi zai je da kawa'idinsa ya bude ya fara karanta a gaban malami abin da ya ishe shi ya bar ya koma gida ya yi nazari washe gari ya dawo da haka da haka da haka ake tara ilimi haka ne da haka ake tara ilimi to daga ƙarshe aka raba su da malaman zaure sai aka haɗa su da kaset aka haɗa su da kaset sai zama tun ba zai je karatu ba saboda ana cewa an ce karatun zaure a malaman zaure bokaye ne malaman subbu ne malaman kaza ne malaman kaza ne aka dinga kafirta su wayannan lokaci aka zo ajanda ta uku wadda ta fi wata bayan muni ita ce sai aka raba mutane da ɗarikun sufaye shehu tijjani aka ce ya kawo tsiya ya kawo jawahirin ma'ani ko ya kawo salatul fati saboda haka salatul fatin nan ba annabi ake ba wata fatu ce a maroko sun faɗa ba wannan magana da muke ba sharri ba ne ga ga dattawa nan kuma na san anan akwai wanda sun san an yi haka suka dinga kawo matsaloli wanda a wannan lokacin shi kuma wannan marhalar da ta zo sai ta shafi makwabtaka wanda duk yake da alaƙa da wa'annan wannan ƙungiya a wannan lokaci za ka tarar da makwabtansa suna ɗanɗanar bala'in wannan ƙungiya daga wajensa za a sayo rediyo mutum ya sa kasar ɗin a sama'ila idris ko wani daga cikin shehunan ko ba wani shinkafa ko wani ne daga cikin waɗannan shaka-shakan nasu ya ɗaura rediyo a saman katanga haka ne yaran ma'anyi ya kura bolo ya hana bacci kuma a lokacin abin da ake faɗa shi ne ɗan tarika kafurai ne ɗan tarika mushrikai ne abin da aka yi kenan an yi wannan ma to wannan shine na baya can kenan a sai rago mutum ya ce an daura auren mamarsa da salatul fati ne saboda ga shi yanzu yana so a canja masa a sake masa suna an yi wallahi an yi wannan a kasan nan saboda ka na uku shine makwabci na gida ba daɗi makwabtaka a kasuwa ba daɗi a wurin aiki da ofisoshi duka ba daɗi saboda haka makwabcinka ne in ka masa sallama ba zai amsa ba suka raba masallatai kowa ya sani haka ne suka raba masallatai a ƙasan nan wanda da ana tare ne kamar misali ka ɗau wannan gari namu mai albarka birnin gombe masallaci ne guda ɗaya masallacin gofar fada kuma ba ana kowa ya sallah ba duk musulmi ya zo ya sallah suka ce wannan masallacin masallaci ne da yake ba na musulmai ba kai ka taba ganin ka taba ganin masallaci kuma ba na musulmai ba to me yake a cikin masallacin a'a masallaci ba na musulmai ba saboda haka suka koma dalilin yin wannan masallaci kenan na shagon goro aka kore su daga suka zo suka fara sallar su aka ce to su je can bayan gari su dinga yi Saka suka zo nan suka gaba masallaci suka dinga yi aka raba makwabci ba zai in ya ta girma za a wadar da ita sai an tambaya ne a ƙidarsa misali idan ɗan unguwan nan yana neman wata yarinya yar irin waɗannan mutanen a jeka da fari abinda za a yi aka zo aka tambaya za ce ɗan ina ne ɗan nan unguwan ne to za a ce shikenan za a je a yi bincike sai a je a samu yan kungiya yan uwansu na tambaya ni yaron nan kan ya yake ce a ai yaron nan mushriki ne saboda ka ba za a bashi aure ba haka aka yi akwai wani abokin mu da na sani a wanda ake ba mu labari lokacin yana neman irin ƴaƴan ƴaƴan wannan din so da aka sai ya ɗinka uniform ɗin agaji lokacin nan masallacin shagon goro ba sa sallah da wuri sai biyu da wajen rabi da haka suke yi da haka ne daga baya ne aka suka canza lokacin sallah din to sai yayi sallah a masallacin sarki da wuri sai yayi maza ya koma ya je saka uniform din agaji sai ya zo masallacin nan ya sai daidaici inda baban sa yake fitowa sai zo a ce mika no assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan sai a sai a gaggaisa a wannan namu ne alhamdulillah namu ne da haka da haka yana neman auren har aka ɗaura aure wanda aka ɗaura aure cikin ɗakin matar sai je mamman ne da hotunan shi Ibrahim an riga da an ɗaura aure haka ƴan ƴan masu kawo mata suna shigowa su la ila me zan gani an gane ko yawo me zan gani mata hankalin ya tashi saboda ya manne da wasan shehu kuma riga da an yi me an daura aure to da a baya ba za su bayar ba to haka aka ce yin wayannan abubuwa jama'ar musulmi suka raba ƴan uwantaka ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya in ya shiga wannan ƙungiyar to in kai abinci a gidanka inda nama ba zai ci ba an yi ko ba yi ba har yanzu in ka yanka abinci wanda a ƙa'idar yanka ba a ƙa'idar yanka ko kirista ya yanka in dai kai abin da ake so kawai in dai ya yanka ya ce Allah a cikin yankan malaman fikin suka ce za a ci misali ya ce isa Allah ko idan ya yanka to za a ci yankan saboda malaman fikin suka ce idan ya kira sunan Allah to isan ya faɗi yanzu Allah ne ya tabbata haka muka hau suka ce amma aka aka dinga yin abubuwan nan ai qur'ani ma ya tumuci wanda zai wanda zai yanka da sunan Allah kake ci ko fa kulu mimma zikra ismullahi alayhi to daga ƙarshe aka yi ta abubuwa waɗannan marasa daɗi ba a cin abincin gidan ɗan uwanka ne uwa ɗaya ba ɗaya ko kuma abincin gidan kuma na babanka ba za ka ci ba saboda an sa nama naman kuma a kwasar mushrikai ne aka yanka suka raba mayanka suka raba masallatai kasuwanni ne ba su isa rabawa ba amma mayanka dalilin raba mayan yan kwasa kenan ce wannan kwasar yan kaza ne wannan kwasar yan kaza ne duk an yi ba kuma wannan abun jama'a wai da sunan musulunci wani musulunci ba dai na manzan Allah wanda aka haife shi a Makka ya koma Madina ba a ba wannan musuluncin bane sai dai akwai wani sabo to haka aka yi ta yi iyayenmu sun ɗanɗani bala'in mutanen nan wallahi azim ba na mantawa mun faɗa a nan shirbu larar dalla'anu yake cewa ran da ya fara jin wani makwabcinsa ya kunna rediyo ya zagi shehu tijani sai da ya shekara bai yi bacci ba don ya zo kwanta sai zagin ya dawo masa sai da ya shekara bai yi bacci ba za a sa rediyo a kan katanga a ƙura bolin duk an yi ana shirkanta mutane ba a ba wa ɗan ɗarika aure ba za a aura daga wajensa ba kamar dai zamanin zamanin sabon farko kun san su mutanen madina ba mutanen makka muhajirun wato duk wanda ya bi annabi a makka to an yanke hulɗar jakadanci tsakaninsa da mutanen gari in zai sayi abu ba za a sayar masa ba in ya je shago zai sai abu ai wannan na Muhammadu ne ba za a sayar masa ba in shi yake da shago an yi mitin ba za a sai kayansa ba ba za a auri ƴaƴan bai ba a auren su kuma su ma in sun je aure ba za a auren musu ba aka raba gona tsakanin su da mushrikan Makka aka yi abubuwa to wai wannan wan irin wannan ta na farko sahabbai masu bautar lata da uzza wa'annan gumakan wai shi aka ɗauko aka jingina mana kuma yi ne matsalan wai saboda salatul fati bari mu karanta salatul fatin nan mana aji in akwai shirka a ciki Allahumma Allahumma farko ma da Allahumma ta fara kuma Allahumma nau ne alqur'ani qul Allahumma malikal mulki ko qul Allahumma malikal mulki tutil mulk Allahumma Allahumma suna da yawa Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu la'idan li awwalina har zuwa ƙarshe Allahumma ayar Qur'ani ne ko ba ayar Qur'ani ba jama'ar musulmi salli ala Allah Allah kai salati ala ga sayyidina shugabanmu an Muhammadin annabi Muhammadu al-Fatihi lima ugulika mai bude abin da ka kulle don aka fara halitta da manzon Allah nuruhu awwalul wujudi wujudan fa asalul usul wal anjali hasken manzo Allah manzo Allah shi aka fara halitta a cikin halitta haskensa aka fara yi to daga shi ne mabudin halitta idan an je lahirawa zai fara shiga aljanna aljanna yanzu tana buɗe ne ko tana kulle ai tana kulle tun da ba a shiga ba ko ba ka bane shi zai fara sa kafarsa a aljanna sannan kowa ya biyo baya sai na rasulullah shin in an ce alfati liman ugulika an yi karya yabo ne ko zagi wal khatimi lima sabaqa shine shikamakon abin da ya gabata annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu akwai wani bayan annabi da zai sake zuwa shi ya rufe ko ba shi ya rufe ba ba shi ya zama wal khatimi lima sabaqa shine shikamakon shikamakin abin da ya zo a baya wal hadi ila siratikal mustaqim kuma annabi shine mai shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya a wa innaka latahdi ila siratal mustaqim haka Allah yace kai din nan ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ayar qur'ani ne wannan kan ba in ka kwatanta sa cikin ayar qur'ani mu kan duk musulmin duniya akwai wanda ya shiryar da halitta irin manzon Allah shi shiryar da halitta وكنتم على شفا مفرة من النار فأنقذكم منها da muna gabar wuta ne tun kowa yana gabar wutar jahannama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yazo ya cece mu ba dan shi ba da mun fada wutar jahannama wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdaril azim wa ala alihi da alayansa hatta qadrihi gwargwadon matsayin girman sa da kadarin sa Allah kai masa wannan salati, da Allah ne matsalan wannan salatin ne. To ba kan wannan ne sai aka yi mana wa'in abubuwa, aka yi wa iyayen wa'in abubuwa. Aka raba aka raba ƴan uwa da ƴan uwa, aka raba aure, aka raba zumunci, aka raba ɗa da uba, duk aka lalata society gaba ɗaya ya samu matsala. Kuma wallahi shi ne bala'in da yake bin mu har yau. Wannan ƙungiyar kawo ta cikin wato wato zuwanta ita shi ya ja mana duk wannan musibar da muke ciki. haka aka yi kuma kan salatul fati auren da aka daura da salatul fati bai dauru ba to ne matsalar to yanzu in ka duba malamansu wanda zai fara a majalisi in aka gabatar da shi zai fara wa'azi zai ce assalatu wassalamu ala asharafil mursalin ko salati ne ko ba salati ba shi a ina aka samu shi annabi ne assalatu wassalamu ala asharafil mursalin annabi ne wannan salati eh kuma assalatu wassalamu kace salati ne ko ba salati ba salati ne sannan akwai babban shirin su a nan Najeriya wanda Allah ya masa rasuwa assalatu wassalam ala as'adin nabiyina wa manini wanini wanini haka zaka je na faɗa yana yin annabi kirari shi ma salati yake to shi ma nan salatin waye yi annabi ne ko sahabbai ai salati yabo ne salati yabo ne mafi girman don salati wanda manzo Allah ya faɗa da bakin sa ko ba haka ba salatul ibrahimiyya da sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi an ce lokacin da aka kawo aka saukar da ayar inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya lazina amanu har zuwa ƙarshe sahabbai sun tambayi annabi inna Allah amarana na an, an nusallima alayka wa kaifa nusalli alayka ya rasulullah Allah ya gaya mana da yadda za a yi maka sallama za ce assalamu alayka ya rasulullah amma ga aya ta sauka an ce mu ma talati ya za mu yi sai annabi ya shiru zuwa wani lokaci sai annabi ya ce qulu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على zuwa ƙarshe salatul ibrahimiyya ma an ce a gaban sa a wajen akwai wanda sun yi wani salati abdullahi bin abbas ya yi wani salati ba wannan ba na gani a ibnu kasirin ya rubuta sayyidina ali ya yi salati wanda yake dauke da irin salatul batin nan dogo karkashin wannan ayar ibnu kasir ya kawo amma da ya gama kawowa sai ya ce wa wai sayyidina ali ya karantar da wata addu'a ba salati ba kuma sai ta fara da Allahumma salli ala sayyidina kuma ba salati ne ce wai wata addu'a daga ƙarshe ma sai ce wa fihi nazrun sai soki ya kawo amma sai sai yau abin da'ani sai soki abu ya cika wa salatin wuka saboda salatin sayyidina Ali ne kuma kun san alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin akwai damuwa in an bar shi ya zauna lafiya to a salatul fati ta samu kofa haka aka yi ta yi jama'ar musulmi sadaka muna jaddada wayannan maganganu ne saboda halin da muke ciki a yau duk da alhamdulillahi a Allah ya taimake mu ayyuka sun fara wato hukuma ta fara ɗaukan mataki akan wanda suka rena annabi abu na ƙarshe afwan abu na ƙarshe daman aka raba ku da waliyai mun faɗi yadda suka raba mutane da iyaye da yayaye da zumunci da duk abin da ya kama da haka suka zo suka raba wato matasa da malamai suka hada su da kaset. In kun lura, su wanda ya dan tsere gemun nan yana dan jin kaset, to Allah Allah yake zo ya samu ana maganar wata matsala ta addini. Yanzu zai tsoma bakin sa a ciki. Haka ne? Kuma a unguwar ku yake baku taɓa ganin sa ya dan wani littafi yana zuwa gaban wani malami ba. Amma da ya tsere gemu ya dan dangala wandansa shikenan. To yanzu shine shine Sheikhul Islamin unguwar. ko majalisar ku da an kama magana addini zai tsalle maza zai shigo ciki ya nemi bid'antar da wanda zai bid'antar ya nemi ya yi ta maganganu dai haka a matsayin wai shi ne shi yanzu ya zama ustaz ya zama malami kuma ba a san inda yake zuwa karatu ba ba a san ba ba a san malaminsa ba haka aka yi haka ake kai to daga ƙarshe daman kadiyar inda ake so a ƙare bin ya ƙare an raba iyaye da 'ya'ya an raba 'ya'ya da iyaye an raba su da malamai an raba su da shehunnai malamai daban wanda suke karantar da littattafai shehunnan ɗariƙa kuma su suke gyaran zuciya ko ba ka bane akwai ma yadda zaka yi salati akwai ma yadda zaka yi istighfari akwai ma yadda zaka yi la ilaha illallah su waliyan nan wani zai ce a to yaya ne dan za baka salati sai an ce sai an ce ka yi ɗaya ka yi ɗari da safe ka zo ka yi ɗari da yamma ai jikin ɗan adam abu biyu ne ya haɗa jikin ɗan adam ya zama ya mai da mutum ya zama mutum akwai abin da ake kira aljasad wannan jikin namu akwai abin da ake kira arruhu su aka haɗa ko fayanfaku fihin ruhu sun mai rusalu ilaihi malaku ko haka ne in an gama jikin a cikin uwa to sai a ɗauko ruhi sai a sa to shine ya zama mutum ran da aka raba ruhi da jiki to sai daga jana Allah ya ji kansa ya tafi ran da an raba ruhi da jiki to shine mutum ya mutu idan mutum yana idan mutum yana rayuwa to ruhinsa suna haɗe da jikinsa abu biyun nan su suka haɗu suka mai da mutum ya zama ɗan adam to idan mutum bai da lafiya yana zazzabi kowane abuwan kafin na zo nan kowanne ɓangare biyu akwai masanansa akwai masanan jiki akwai masanan ruhi su masanan jiki su ne likitoci idan mutum bai da lafiya in ya je wajen likita zai rubuta masa magani ko ba zai rubuta ba zai ce ka sha wannan ɗaya da safe ɗaya da yamma ɗaya da rana ɗaya da yamma ko ɗaya da daddare ko ɗaya da safe ko biyu ko wani abu ɗaya da ya kama da haka wannan ka ai kowa ya sani ko kowa ya san haka ko ba sani ba ai ma'arufiyar wannan ma'arufin magana ne kowa ya sani mutum je likita ya rubuta masa magani ya je sai zai gaya masa to za a sha ɗaya da safe za a to wannan shi masanin jiki kenan me yasa idan mutum ya je gun likita sai a ce zai ya rubuta masa magani zai gaya masa wa'annan sharuɗa ɗin saboda shi likitan shi ne ya san yaya yake shi san jikinsa haka ne ya karanta jikin ɗan adam sai in ya duba ya ga cutar ya san yadda take to sai baka magani gwargwadon yadda cutar ka take to za a bar ruhi ne shi bai da likitoci shi ma yana da likitoci su likitocin su ne waliyai su bayan nan da muke wanda muke bin ɗariƙoƙinsu yadda likita zai ce ka sha ɗaya da rana a ka sha ɗaya da safe shi ma shi wata jami'a sai ta kai istiki barin ɗari da safe an gami sai ka yi salatu annabi ɗari da safe ka yi la'ila illallahu ɗari da safe saboda shi ne ya san ruhi kamar yadda likita ya san jiki to daga nan ba za a sake ba sai an je da yamma inda likita zai ce a ba a sha biyu da yamma to shi ma sai zan sai ce to wancan maganin da aka baka na safe na istighfar da salatu annabi sake shan su su ma da yamma yanda ruhi yake haka jiki yake su aka hada suka zama dan adam kuma kowanne yana baci inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu haka manzo Allah ya ce kowanne biyu suna da masu ai suna da masanansu masanan ruhi su ne waliyai sufaye wanda muke ɗariƙunsu masanan jiki su ne likitoci a general ko a medical center ko a kemis karatun kenan ba malam ba canji haka karatun yake haka karatun yake in kana so ruhinka yayi lafiya wallahi sai ka bi wayannan mutanen sai ka bi wayannan bayan Allah ruhinka zai yi kyau To, kamar fa yanzu abinda suke cewa, mutum ya ce, a, zikiri, istighfari, sai an bani adadi, ba sai kawai na zauna ne sai bai kaza, ko ba ka suke cewa ba. To, me yasa an baka magani a yakamin, ba za ka buɗe kwalbar ka ka kwankwaɗe ba. In likita ya baka ce, a, to don me sai ka bani ka'ida ka ce na sha biyu ko kaza ko kaza. wata ka shanye kawai take ka samu lafiya ko ba ka bari to ne sa baka haka me sa baka haka saboda ni saboda komai ai ai shi ita kanta ɗarikar akwai inda za a zo kuma ba maganan ba maganan ma ba maganar adadi ake yi ba mun faɗa nan idan ruhin ka yayi kyau to zaka dinga karɓan wuridan zaka dinga karɓan su ya zama ne ya zama wato ba na adadi ba. Ana bin abin ne mataki-mataki yanzu kamar gidan nan sai a ce wutar gidan kai tsaye kawai daga ka'inji za a je a ɗauko ta a zo a sawa gidan nan. Ba ma ka'inji ba, ai mun san fida ko? Akwai fida da suke raba wuta na unguwanni. Tito yanzu wannan gidan shi ba ruwansa da maganan transformer. Kawai wa yaron za a yi aje akwai high tension ai da take yawo ko? to daga nan za a je a jono an yi mutanen gidan za su in an dawo an jima za a samu gidan nan lafiya kuwa to me yasa kan ba wuta bane ai ya kamata wacce ta fi wannan da je je karbo daga mambayi ko ba haka ba amma abun mataki mataki mataki ne abin da ba a so kawai shine rena bayan Allah kamar yadda su Allah ya jarrabe suke kan wannan shi yasa zaka ga rashin kunya ta yi yawa rashin kunya ta yi yawa daman inda ake so a saukan an gama da waliyai to za a dawo ne kan sayid na rasulullah an zo wajen ko ba zo ba kowa yana gani wani ya ci mutuncin annabi ya faɗi maga- magana marar daɗi akan manzan Allah amma daga ƙarshe ne ya faru sai suka yi kwamba daga jihohinsu daga zarrukan suka zo kare shi suka bar annabi a gefe wallahi hadafi ne idan wannan idan wannan ta samu wurin zama aka girgije aka gawa ya zama ba matsala to za ku dinga ji abin da za a gaya manzo Allah kuma bayan nan ma ba ku ji maganganu da suka dinga yi ba ni na da shi a waya wani cewa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da ko sisin da zai da zai taimaki wani da shi yace yace da masu neman taimakon annabi da wanda ake neman taimakon nasu shine manzo Allah da ufa ɗalibu wal madlub gashi yana wayata wallahi yana wayata da ufa ɗalibu wal madlub wannan aya ce ma'anarta ba shine akan mushrikai ta sauka Allah ya ce da wanda suke bautar da wanda ake bautar duka wato sun raunana manzo Allah ya raunana ina wayata amma alhamdulillah muna wa Allah godiya jama'ar musulmi an fara kama su eh na eh an fara am hukuma ta fara kama su eh an kama mutum biyun zaka a Kano suna hannu eh suna hannu kuma muna roƙon Allah ya zama kamun sama ya ta na wa'annan na hukuma din eh muna roƙon Allah ya tabbatar da wani abu akan manzo Allah da aka yi shi mutunci annabi a tabbatar da shi a fili a fili eh ai ba a taba addini a zauna lafiya ballantana ne addini din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna cikin wani lokaci mai hatsari haka ajanda ta su take za a fara akan iyaye a dawo kan yan uwa a dawo kan malamai a dawo kan shehunai ƙarshen inda ake so a dire a tsaya shine a nuna wa musulmi annabi bai da wata ƙima annabi bai da wata daraja to idan ya zama manzo Allah bai da ƙima a musulunci to da za a yi addinin kun ga ala ala bisadil hikimati ana so a raba mutane ne da addinin gaba daya a raba mutane ne da addinin gaba daya saboda haka sai mun yi da gaske na sha faɗan wannan mu yi ƙoƙari mu kiyaye kanmu daga waɗannan mutane ba alheri a cikin tafiyarsu ba alheri a cikin rayuwarsu duk wanda zai nuna maka cewa annabi bai da kima a wurinsa to ai wannan mutumin kuma ba abokin zama bane ba abokin mu'amala bane ba abokin tafiya bane kuma wato cikin rashin sa'a yake duk abin da ka zo da shi sai ka samu sai ka samu masu bi duk abin da ka zo da shi sai ka samu wanda zan ko dujiyar ma zai samu da yayi ko ba ka bane sai ka ga da wannan mutum yana cewa annabi ba za ba zai a taimako kashi biyu ne akwai abin da Allah ba zai fito jami kuma ka ga mutanen su mabiya suna gamsuwa kuma suna yarda dama abin da ake so kenan hikimar a sawa musulmi annabi bai da daraja wannan bai da daraja iyayenka za su yi daraja ne malamanka za su yi daraja ne yayyanka da ƴan uwanka za su yi daraja ne a wurinka duk ba wanda zai yi daraja kai ba wani mai mutunci a idanka ba mai mutunci a idanka naka Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Ake sai mun gama kamar tambaya ne ko? ok a nan yake nufi kenan a zai yi mana ba matsala za a yi masa izini insha Allah a ta saboda haka Allah yake faɗa cewa zalimi an fusi wato wayannan mutane sun zalunci kansu kanatil hijratu daman hijira ta zama sharɗantil islam fi bidayatil islami wato ta zama sharaɗi ne a farkon musulunci Kalu sai mala'ikun da suka zo ɗaukar ran wayannan mutane sai su ce, Kima kuntum a cikin me kuke? Kalu sai su ce, Kunna mustada a fina fil ardi, mun kasance masu rauni ne a bayan ƙasa. Kalu sai su ce, Lahun almala'ikatu su mala'ikun sai su gaya musu, Alam takun Abdullahi wasi'atan, shin ƙasar Allah ba ta zama wato mai yalwa ba me ya hana ku ku taso daga makka ku dawo madina wurin manzo Allah sai ai muna da rauni ko an raunatar da mu sai a kasar Allah bata zama mai yalwa ba idan an matsa maka akan sha'anin addini to hijira ta zama wajibi fatuhajiru fiha da ba za ku yi da ba za ku yi hijira a cikin kasar Allah ba ai yanzu duniya da jeji da garruka wanne fi yawa jeji ya fi yawa ko ba ka ba daji ya fi yawa don an matsa ma a nan sai ka kai gaba kuma wani wuri ka je ka share ka zauna kuma an ce duk wanda ya hijira don haka wanda duk ya bar wata ƙasa saboda musguna masa da ake a addini to sai Allah ya kawo masa gudunmawa inda ya je ya zauna sai Allah ya bashi abinci sai Allah ya bashi abinci sha sai Allah ya kawo masa wanda zai zauna tare da su ya faru da yawa mu shaida ne Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu a yana fada yace mazzaqu jildi jiharan akhrajuni min makani duna zambin gaira anni hubbida hatta jinani lokacin da shehu ya taso yana kira an tsangwame shi a garin su an matsa masa an yi ta jiban shehu ana yin abubuwa marasa daɗi akan shekul islam sai ya bar nan sai ya zo nan inda madina kaula take shehu ne kafa garin yanzu birni ne jiha ce ma guda a senegal jiha ce kamar yadda jihar gombe ko jihar bauchi ko jihar kano haka take allah ya albarkaci wajen a ƙasa da shekara nawa a shekara ɗari da kaɗan ko ƙasa ma da shekara ɗari tunda an haife shi 1900 ne in ka ɗauko daga haihuwarsa zuwa yanzu shekara ɗari ne da ashirin da uku gaba ɗaya daga haihuwar shekul islami zuwa yanzu shekara ɗari da ashirin da uku ne amma ya garin yake yau gari ya yi albarka ga shi nan duk duniya ana zuwa ziyara a ziyarce shi wai muna zuwa bauta ne wai muna zuwa bautan kabarin inyas wai eh wai muna zuwa bautan kabarin inyas a'a to ga to mu je na shehunan mu mara ai ya kamata mu fara da kananan mun samu dama sai mu je na na babban ko kamata ce muna zuwa raudan shehu manzo bauta muna zuwa raudan mod raudan mod batukur bauta muna zuwa raudan shehu bolari bauta ko ba ka bane tunda in mu shirka mushrikai dama suna da kananan Allah da manyoyi da manya manyan Allah a babban Allah da kanana ko to sai mu fara da kananan tukunna yanzu muna zuwa gunsu bauta wannan irin sharri ne sai ka yi shari za ka yi addini ko da ke haka suke a yanzu sun ce suna su za su kafa tauhidi ko amma tauhidin ba zai kafa sai an ci mutuncin manzo Allah akwai bala'in da ya wuce wannan babu saboda haka a sai mala'iku su ce musu alam takun alam takun ardullahi wasi'atan kasar Allah bata zama mai yalwa ba wato hajiru fiha ta ba za ku yi hijira ba min ardil kufri ila baladin akar kama fa'ala ghayrukum wato daga ƙasar kafirci zuwa ga garrukan da ba na kafirci ba, kama fa'ala gairukum kamar yadda wasu ku suka yi lokacin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayi yayi matsi sai annabi ya tura su Habasha ko wurin Najashi shi Najashin nan ma ba musulmi bane bil akasi ma addinin Kirista yake yi ya dauke ne ya dauke ne okay ba caji da kuma ok na ba da mu to cire wutan kawai tun da ka cire wutan tun da ya ɗauki wutan nan a shi kenan sai a manzala sallallahu alaihi wasallam ya haɗa wasu daga cikin sahabbansa a lokacin da ka cire kawai daga nan ƙasa ne ka bar shi ne so a so Jafaru Dayyar yayan Sayyidina Ali radiyallahu anhu Ja'far bin Abi Talib su ya haɗa suka tafi suka je a suka je su Habasha suka je Habasha kafin su isa da Abu Jahali ya ji cewa manzo Allah ya tura mutanen sa ba sai ba zai aika wasiƙa yace ga wasu mutanen mu Muhammadu ya turo su wai su zo samu mafaka a wajenka to muna roƙo da sun zo a dawo da su eh suna zuwa a kama su a dawo mana da su in ji abu jahal saboda haka a wasiƙa ta zo ba jimawa kuwa wasu ɗan lokuta a sai ga su sahabban annabi din manzo Allah ya ce mun ji labari shi wannan sarkin sarki ne mai adalci mutumin kirki ku kai ku je ku zauna a wajensa saboda kuncin da aka shiga a makka kai jama'a mu girmama sahabban annabi suka tafi suka je habasha ito je kenan ta yanzu suka je a daman wasiƙa ta zo cewa in sun zo a dawo da su shikenan sai ya sai ya sai ce to ga abin da aka ce amma me addinin naku yaya mutumin naku yake me halinsa ta ce babban ɗabi'arsa yana girmama baki kuma a garin namu ma abin da aka sa masa suna su waɗanda suka aiko da wannan leta su a wurinsu kafin ya fara wannan aikin sunansa al'aminu amintacce sunansa muhammadu amma in kiyarsa aminu sunansa muhammadu amma in kiyarsa amintacce duk wani wanda yake da wata ajiya baya so ta samu matsala wurinsa ake kaiwa ya zama kamar banki sallallahu alaihi wasallam a birnin makka shi ake kaiwa ajiya duk wanda yake so ya ajiye a yi masa ajiyarsa yadda take ya samu ajiyarsa yadda take to wurin manzo Allah yake kaiwa saboda ba su da aminci kun san ko yanzu ka ba wa mutum kuɗi in ka ba shi yan dubu dubu an gane sai an zo karɓa sai ya baka yan sai ce ai wannan ko ya kawo yan ɗari biyar biyar ya baka to akwai damuwa a akwai damuwa ya taɓa kuɗin ai ka'idar ajiya in aka ba wa mutum ajiya ana so ya ajiye ta ne a yadda aka ba shi. Eh, bari sake maimaita, in ka ba mutum dubu ɗaya misali, ko ɗari biyar biyar, wani dai kuɗi daga cikin wuce wani ajiye mu, ko kaya, ko wani musamman da kuɗi, da ka ba shi kawai sai ran da ka zo karɓa, yan dubu ɗaya ne daman, ko yan ɗari biyar biyar. Ka ba shi ajiye na dubu goma ko ashirin ko talatin. Sai ran da ka zo karɓa sai ya fito maka da yan ɗari biyu, to kar ka sake ba shi ajiya. ƙaran ba. A'a, ai ba lalle ba ne, ai abin da ake so in an baka ajiya, ka bar ajiyar nan a inda take, kar ka taɓa. In za ka yi banki sai ka gaya masa, in za ka taɓa sai ka masa bayani, ka ce wane ya ce wannan ajiyar ta ka ba, wani larura ta ya zo ya faru, amma a za mu yi amfani da kuɗin za mu canja, sai ce an yi zini shi kenan. Haka ake yi, haka ake yi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suka bashi ajiyar su yadda suka bashi kayansu haka suke zuwa samu sallallahu alaihi wasallam da suke ce masa al'amin ga kyakkyawar ɗabi'a ga gina suka ba da bayanin yadda annabi yake da ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam ceto ceto akwai abin da aka saukar masa ne sai ya kwarai kuwa an saukar masa da alkur'ani ceto karanta mana sai ya ɗauko suratu maryam duk wani mun suratu maryam tana magana ne akan annabi isa da haihuwarsa ko ko ba haka bane wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya ko ba haka bane wa hunzi ilayki bi juz'in nakalati tusaqid alayki rababan janiya haka dai aka aka karanta aka karanta aka zo zalika isa ibn maryama qawla lakin latifin yamtarun ma kana lillahi an yattakiza min waladin subhana isa ta bi amran fa inna ma ya ƙulu lahu kun kawai sai fashe da kuka kawai sai fashe da kuka na jashi sai ya ce wallahi ba abin da yake hannunku ba yi da bambanci da abin da yake hannunmu an yi zama da su gidan nan kuwa na sun zo kenan shi kenan suka samu gurbi to haka ne ake so ya zama idan an matsa ma kana addini an matsa maka a ƙasar ku to kai hijira shi yake cewa mazzaku jildi jiharan kamar da muka faɗa a farko yace akhrajuni min makani sun fitar da ni a garin mu duna zambin gaira an yace ba laifi nayi ba matsalar kawai hubbidaha tijinani yace soyayyar manzon Allah nan da ta cika zuciyata shine laifi na a wajen su ni Ibrahim kawalaha radiyallahu anhu to haka ne ya fita ya je ya yi madinarsa, madina kawla. Kwai wuce wani mu ma da yawa wanda haka ya faru da su. Ko shi Abul Bakr radiyallahu anhu kun ga ai gidansa Madina Kaula ai a wajen kusan a wajen garin Maiduguri take sai yanzu ne da gari yake faɗi yake faɗi har ya dawo ya zama a ta zama ci- ya zama cikin gari amma lokacin da aka yi Madina kau- ah, Madina ciyarwa ba jama'a a area gidansa ne kawai daga gidansa bayan sai jinji ko ni na san lokacin da ya zama haka saboda haka ulaika Allah ya ce ma'awiyun jahannama wa'annan da suka ƙi hijira din su ne wato suka ƙi hijira bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ya koma Madina suka ki komawa daman ba su zama musulman gaskiya ba Allah ya ce ma'awiyun jahannam wato makomar su wuta ce wata abu masira kuma a makoma ta yi muni duk wanda ya zama aikinsa ya munana ya munana ya munana har ya kai shi da shiga wuta to lalle ko ba a yi sa'a ba ba a yi sa'ar rayuwa ba a a- abin da ya tabbata shine idan mutum ya koma lahira ana in dan wuta ne an sa shi a wuta duk dadin da ya ji a duniya irin turawa da suke da kasashe na jin daɗi da mutum ya mutu aka je aka tsoma shi a wuta aka ciro shi tambaye shi ka taba jin daɗi ce me daɗi za a ɗan- an ɗan tsoma shi ne ba a fito da shi an gane ina ya irin masu sai da latas nan ba suna ɗan sawa a ruwa su ɗan cire ba su ɗan karkaɗe to kamar haka aka ɗan sa a a kafiri aka sa shi a wutar jana aka ɗan sa shi aka tsoma aka ciro shi a tambaye shi ka taba jin wani daɗi ce me daɗi bai san shi ba saboda bala'in wutar jahannama shi kuma mumini ko da ya sha wahala ba kaza ba kaza ba da kyar ake samun abin da ake rayuwa ana cikin wahala an gane ka nemo gari da kyar ka zo tsallaka titi ma a ledar ta faɗi ta fashe garin zai zai zai kwasu sun ba zai kwasu ba a koma gida ba uwar gida hakuri haka dai ana cikin garari amma kuma akwai imani yana mutuwa naka shi ma ka tsoma shi a cikin aljannarsa sai a ciro shi sai ka taba shan wahala sai mai wahala ban zanta ba to haka ne addini gaskiya ne a Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne mu tsarkake Allah a wajen tauhidi mu kadaita shi a wajen bauta babu abun bautawa da gaskiya sai shi girma kuwa mu ɗau girma gaba ɗayan girma mu kai wa manzan Allah. In dai baka ce shi Allah bane, baka ce ɗan Allah bane to baka baka ma duk abin da zaka faɗa kan annabi baka san haƙiƙanin yadda girman sa yake ba. In dai baka ce annabi Allah ba, baka ce ɗan Allah ba, to ka faɗi komai cikin yabo la tattashil kufra, kar ka ji tsoron kafirci. In dai baka ce annabi Allah ba, baka ce ɗan Allah ba to baka da matsala, faɗi komai faɗi komai akan yabo baka ba ka faɗa ba saboda me saboda Allah ne ya fara yaban manzon Allah wa innaka la'ala khuluqin azim yace kana kan wasu ɗabi'u masu kyau wannan yabo ne ko ba yabo ba daga Allah saboda mu ko ku ci gaba da kaskantar da annabi mu kuma za mu ci gaba da daga darajojinsa mu ga suwa Allah zai taimaka tsakaninmu da ku suwa Allah zai gudunmawa suwa Allah zai taimaka su su ci gaba da aikin su mu ma mu ci gaba da namu sai mu tura mu gani mu je lahira mu ga su waye za su tsaya a bayan sai na rasulullah aka mu kiyaye kamar da nake yawan faɗa a mu kiyaye imanin mu mu tsarkake tauhidin mu mu tsaya mu yi ibadar mu mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka in muna da shi duk arkanul islam da ɗabi'un kirki mu yi kokari mu yi amma wajen yi su ma ka suke faɗa bambancin mu da su kawai shine yanzu mun zo marhalar annabi da muna marhalar waliyai ne ba sa ganin girman annabi in an yi maganar waliyansu ne suke magana inda annabi aka taba ba za su yi magana ba yanzu an taba annabi su waye suke magana eh kuma kamar yadda na faɗa ranar nan rashin adalci Abdul Jabbar maganganu yake yi akan hadisai ko ba haka bane yana maganganu akan hadisai yana cewa hadisai kaza ba daidai bane hadisai kaza ba daidai bane da mu yan ɗariƙun har da mutanen gidansu aka haɗu da su yan izalan aka ce lalle lalle ya kamata a yi ladabtar da shi game da abin da yake yi haka ne aka zauna aka aka yi debate aka yi abubuwa to yanzu kuma wani ya zo ya faɗi shi ba cewa yake yi shi fa ba wai yana magana ne akan manzon Allah kai tsaye ba yana magana ne akan ruwayoyi da hadisai da masu ruwaya din in dai za mu faɗi gaskiya wallahi wannan shi ne yana magana ne ce zai ce kaza ƙarya aka yi wa annabi ba fa cewa yake annabi yana ƙarya ba amma sai ya zama sai harshensa ya zame sai ya dinga faɗan wasu maganganu kuma ne maganganu suna kaiwa ga darajar annabi a kansa aka tutsiye shi haka ne a kan wannan aka tutsiye shi ce ina ka ce ka ce annabi kaza inuna to dama ba za a samu ba ko ba ka bane ka ce annabi kaza kaza kaza kaza tumomi kaza ka nuna ba zai iya nunawa ba saboda yana ishara ne ishara yake yi abin da ya faru ya faru da shi duk da ba muna goyon ba abin da ya bane ba da mutanenmu da su yan izalan muka aka haɗu aka yi zama da shi a lokacin ka mu yan uwa ne saboda za a yi me za a ci mutuncin dan uwanmu dan dariga ko ba haka bane to mun zama yan uwa yanzu da nasu yayi inda ina so ku gane inda bambancin yake maganar adalci mu namu yayi mun yarda an haɗu da mu da su an hukunta shi to yanzu kuma nasu yayi ga suna durowa suna dirka sai ga suna dirka kawai ah da ka buɗe gasu sai ga kawai wani ɗazu ka gan shi a Kaduna yanzu kawai gashi a Bauchi wani ɗazu ka gan shi a Sokoto kawai suna tun suka dinga dirka kuma suka zo wai kare shi ina adalci mu an haɗu da mu an maganin na ɓangaren mu abin da sa nake cewa ni ba ba ƙadire ba ne ɗan Tijjaniya ne amma ai su biyu ne shi Abdul Jabbar ko tunda su biyu ne akwai inda muka haɗu kuma inda muka haɗu da yawa amma daga ƙarshe sai zama ne su kuma nasu ya maimakon sai a sake yin yadda aka yi na farko wallahi da an yi wannan fada Najeriya za ta zana lafiya ba malamin ma zai sake irin wayan abubuwa shi wannan ga abin da ya faru da shi shi na farko wannan ma da sai aka ga ana waya da juna ai ustaz wani da sayyadi wani ana haɗuwa ko aka haɗa ka ce to yanzu wannan da shi ma ya kamata yanda muka yi wancan shi ma kamata mu zauna sai aka kira shi aka zo aka zauna shi kenan ba mai sake irin wannan amma saboda makirci irin na mutanen nan sai ga suna rubuta takarda mu kuma maganar da ya faɗa tauhidi ne to shi ma gabar ɗin ai maganganun da yake yi ai hadisai ne ko ba haka bane wasu maganganu ya dinga faɗa aka ce ana so ya kawo hujja kuma in za a tashi kiyawa ba zai kawo hujjan nan ba saboda babu su a rubuce to shi ma wannan aka ce maganar da ya faɗa ne ba maganar tauhidin ake ba maganar da ya faɗa wa annabi ita ake so a yi magana a kai. To amma yin suka bar wannan ya suka da suna magana ai tauhidi ya faɗa, tauhidi ya faɗa, tauhidi ya faɗa. Dan Allah ko adalci kai ni in dan izara ne fa fita zan yi wallahi daga wannan karan. Wallahi fita zan yi saboda ba adalci kwata kwata. Allah ya mana jagora. Allah ya mana taimako, Allah ya mana gudunmawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama. A ga wani ya rubuto ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya. mutum zai iya karɓar wazifa wannan kamar a ajiye ne ke nufi kuma yau ne wannan? kayi wannan ajamin naka bai zauna ba mala wazifa yau a sai ko sai bayan sallah na in zai ok in zai yana bukata da yake ya yi rubuta da ajami ne a rubutun a jannu ba kuma ni da shi ma nake rubuta kafiya kar wani ce ban iya ba ko ba haka bane yawwa a zai iya karba in yana nan bismillah zamu ga masa sharuda in yayi in ya a yarda sai mu masa izini na yake ko baya kusa baya kusa mun tashi ne sai mu masa izini insha Allah Allah ya mana jagora a mun manta ko da ke ban manta ba tunda yan uwa suna nan insha Allah ranan kamar da mu baya ranar laraba insha Allah za mu rufe wannan karatu kamar yadda aka saba duk shekara ana haɗuwa kwarai da gaske ana gayyace gayyacen manyan baki mukan zo a zauna saboda a yi addu'o'i amfanin taron shine addu'o'i wannan zama da muka yi na waɗannan kwanaki mu yi addu'o'i mu roƙi Allah buƙatunmu da buƙatun masu neman addu'a a wajenmu mu nemi Allah ya gyara mana ƙasar mu mu yi addu'o'i dai Allah ya da albarka da abubuwa da lafiya da arziki to shine wannan a hikimar yin a gayyata kenan da ake yi ake zuwa ake haɗuwa haka so da haka a sanar da yan uwa don mu da muke nan da kowa ya ji yanzu to sai a sanar da waɗanda kuma ba su ji ba insha Allah ranar Laraba za mu rufe wannan karatu da fata Allah ya taimake mu Allah ya biya bukatunmu Allah ya mana jagoranci Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah ya kara mana kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya saboda girman bayyaki sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد القتل وأغلق والخاتم لما سبق ناصر الله كبلا وأهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين